إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام in sha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul insan karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta uku fadin Allah madaukakin sarki inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun shirya da ɗan adam bisa tafarki nagartaccen tafarki Allah ya ce ko dai yayi godiya ko ya kafirce yayi butulci ma Allah Allah ya halicci ɗan adam ya ni'imtar da ɗan adam ni'imomi wadda ba za su girbu ba sannan Allah ya tayar da manzanni domin su shiryas da shi zuwa ga tafarkin tsira babu wani abu da ɗan adam ke bukata a rayuwa wadda za ta kai shi zuwa ga nasara face sai da Allah ya tada manzanni su nuna ma ɗan adam wannan abu babu abin yayi da a yanke farce an nuna wa ɗan adam yayi zai yi tafiya an nuna wa ɗan adam in ya zauna yayi zai dafa ko kar ya dafa an nuna mishi salman farisi wani bai hude ya ce mishi ko musulmai kun ji daɗin ku alkhairin allah ya kai muku laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a annabinku ya koya muku komai har yadda za a shiga bayan gida a tsuguna a biya bukata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah kakab da Allah ya turo duniya illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum face hakki ne akan annabin ya nuna ma al'ummansa duk wani alkhairi da ya san zai amfane su duk abin da zai amfani wannan al'ummar sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani sai da Allah ya mana bayani duk abin da zai cutar da wani a cikin wannan al'ummar sai da Allah ya yi mana bayani sai da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana bayani komai an fayyace shi a fili idan aka zo maganan aiki na alkhairi yadda za ka tafi ka zam nagartacce sai ka ji Allah yana wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ku tsaya da sallah ku tsaya ku yi sallah da kyau ku ba ma sallah hakokinta ku cire zakkan dukiyarku ku ranta ma Allah rance mai kyau duk abin da kuka gabatar na alkhairi da ku samu kayanku a wajen Allah idan abin da ya shafi ‘ya'yanku ne sai a gaya muku yadda za ku kula da su idan abin da ya shafi matanku ne sai a nuna muku yadda za ku kula da su idan mahaifanku ne sai a nuna muku yadda za ku kyautata musu idan makwabtanku ne sai a nuna muku yaya za ku zauna da su ku kyautata musu har waɗanda ba musulmai ba an koya mana yadda za mu zauna da su mu kyautata musu jama'a mun fahimta idan an zo wajen sharri sai ka ji ana cewa wala taqrabu zina karka yadda ka kusanci zina idan alkhairi ne sai a nuna ma a nuna ma a nuna ma kuma a zaburar da kai idan sharri ne sai a nuna maka kuma sai a gargade ka to Allah ya ce na yi muku bayanin hanya filla-filla in ma shakiran ko dai ku yi godiya ma Allah godiya ma Allah shi ne riko da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da shi riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarce ka da shi ko ka kafirce kai butulci shine ka juya baya ma dokokin Allah kai abin da ranka yake so to kuma za ka ga abin da ranka baya so jama'a mun fahimta idan mutum ya juya baya ya kafirce to yayi butulci ma Allah inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun yi bayani idan dukiya ce ga yadda ake godiya ma Allah akan ta idan mulki ne ga yadda ake godiya ma Allah uwa da uba Allah yace anishkurli wa liwalidayya wa liwalidayka ilayya almasir Allah yace ka mun godiya kama iyayenka godiya godiya mu iyayenka shine ka kyautata musu ka mutunta musu ka rangwanta musu ko ruwan sama da gangan karka bari ya daki iyayenka idan iyalanka ne waɗanda suke karkashin ka godiya ma Allah shine ka rike su da amana kai ne a sama da su idan da Allah ya ga dama da ɗankan shi ne babanka ko ba zai yi ba zai yi karka musguna mishi ka ba shi abin da yake bukata na tarbiyya ka ba shi abin da yake bukata na wa'azi ka ɗauki ɗawainiyan shi ka tallafa mishi ka taimaka mishi iyalinka da take cikin gida kai kake sama da ita Allah ya fifita ka da daraja a kanta walin rijali alayhinna daraja الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله يقول الرجال قوامون على النساء bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifita sashi da Allah yayi akan sashi to wannan fifiko da Allah yayi ba dama ce aka baka don ka zalunce ta ba jama'a mun fahimta inda Allah ya ga dama da yayi ka mace kai ma da yanzu kana gidan wani zai yi ko ba zai yi ba zai yi ko ba zai yi ba zai yi ba zaɓa kai ba fom ka cika ka ce a yi ka namiji aka yi ka namiji ba ita kuma ba fom ta cika ta ce a yi ta mace aka yi ta mace ba hikimar Allah ya hukunta haka waɗansu halittun sai Allah ya yi su kadangaru waɗansu halittun Allah sai ya yi su tumaki waɗansu halittun Allah sai ya yi su tsuntsaye kai sai ya yi ka mutum wadda kake da cikar kamala ta hanyar halitta kake da cikar kamala ta hanyar shari'a to ka zauna da ita ita ma cikin alkhairi kar don kai ne kake sama da ita kai ne mai gidanta kai kake da falala a kanta haka ya zama dama na cutar da ita da musguna mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ittaqullaha fil nisa annabi yace ku ji tsoron Allah wajen zama da mata ittaqullaha fil nisa ku ji tsoron Allah wajen zama da mata wani shi ba zai kyautata wa mace ba har sai ta zama kamansa domin wani yana tunanin yadda yake haka yake so matarsa ta dawo zai yiwu duk wanda zai biye wa mace wai ta mai kaza ta mai kaza ta mai kaza to sai ya fi kyautata wa motarsa akan matarsa haka ne ko ba haka ba in kai lissafi sai kaga kudin da motar ka take ja matar ka ba ta jan wannan kudin annabi kawai abin da ya ce mana su mata daga kashin haƙarƙari aka halicce su a murɗe suke a karkace suke ba za su taɓa miƙe maka tiryan-tiryan a kan hanya ba mace ce sai ka ganta da 'ya'yanta manya har ta aurar da wasu a cikin 'ya'yanta sai ka ga akwai wacce tafi ta hankali haka ne ko ba haka bane wani dattijo ya ce haka ne haka ne to mu zauna da su bisa amana makwabtanmu mu zauna da su bisa amana abokan hulɗanmu mu zauna da su bisa amana iyayenmu mu kyautata musu iyakan kyautatawa wannan shine godiya ma Allah subhanahu wataala amma duk lokacin da Allah ya baka wata dama a rayuwa wannan daman sai kai amfani da ita wajen zalunci wajen kama karya to baka yi godiya ma Allah akan fifita ka da Allah yayi ba Allah ya samu dace to yau zamu tashi a farkon aya ta hudu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ayar da muka karanta a baya Allah ya ambata mana game da ni'imomi da yi sai ya ce in ma shakiran wa in ma kafura in ma ka zan mai godiya ma Allah in ma ka zan mai kafirce ma Allah mai butulce ma Allah to wanda ya butulce ma Allah Allah sai ya ce inna a atadna lil kafirina Allah ya ce lallai mun yi tattali mun tanada ga kafirai salasila sarƙoƙi wa aglalan da ƙoƙomai al'aglal jam'i ne na gul wani hankob ne da ake ɗaure hannun mutum hannayen mutum da wuyansa a lokaci ɗaya Allah ce inna a atarna lil kafirina lalle mun yi tattali mun tanada makafirai salasila sarƙoƙi wa agalalan da ƙoƙomai hankob da ake ɗaure hannun mutum da wuyansa wasa ira Allah ce da wuta mai babbaka ina jin a suratu gafir ne yake cewa alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون alladhina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف تعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون Allah ya ce alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatina kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka ga baka yi dubi zuwa ga waɗanda suke musu suke karyata ayoyin mu ba alladhina kazzabu bil kitabi sune waɗanda suka karyata alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka karyata abinda muka aiko manzannin mu da su suka karyata abinda muka aiko manzannin mu da shi wa saufa ya alamun Allah ce da sannu za su ɗanɗani kudarsu idil agaladu fi a anakihim Allah ya ce za mu sanya musu waɗannan kokomai a cikin hannuwansu da wuyoyinsu mu ɗaure su wasalasil da sarƙoƙi yushabun Allah ce sai a yi ta jan su fil hamimi a cikin tafashashen ruwa idan mutum ya isa gaba ga Allah ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaure shi za a yi hannayensa da wuyansa wani ruwa ne kaman teku tafashashe a ciki za a ja shi thumma finnari yusjarun sannan a kai shi wuta a babbaka shi da ita a wani ko Allah ce khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu
ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
wani daga cikin fajirai kafirai yana ta sambatu ranar alkiyama akan mummunan aikinsa an zo an raba littafi littafinsa ya zo mishi ta hannun hagu Allah ya tsare mu yana kuka yana sambatu yana faɗe-faɗe Allah zai ce ku zuhu fa kulluhu ku kama shi ku ɗaure shi thummal jahima salluhu ku kai shi wuta ku babbaka shi thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuhu sannan ku ɗauki cen ku ɗauki sarka wadda tsayinta da girmanta ya kai kamu saba'in Allah ya ce ku mishi ɗaurin goro da wannan sarkan Allah ce ku jefa shi a wuta Allah ya ce to mun yi tanadi kayan ɗaure hankob hankob wadda za a sa wuya da hannaye a ɗaure sarka Allah ya ce wadda tsayin sarkan ya kai kamu saba'in Allah ya ce ba yanzu da a yi ba mun riga mun yi mun ajiye don wadda suka kafirce ma Allah wasa'iran ga kuma wuta mai tsananin babbaka mai tsananin kuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin abu sa'id al-imam tirmidhi fi da hadisu annabi yace narukum hadhihi allati tuqidun wannan wutan kun da kuke kunnawa kuna girki da ita hadhihi narukum allati tuqidun wannan wutan da in an yi gobara da ita take daga muku hankalinku juz'un wahidun min saba'ina juz'an min harri jahannam annabi yace kaso ɗaya ce cikin zafin wutan jahannama kaso saba'in idan aka kasa wutan jahannama zafin wutan jahannama kaso saba'in annabi yace wannan wutan da kuke girki da shi din kaso ɗaya ne cikin saba'in ba da wannan wutan za a yi azaba ranar alkiyama ba narukum hadhihi allati tuqidun annabi yace wannan wutan da kuke girki da ita kuke hurata wannan wutan ma fa takan gasa dutse a fasa shi kaman karabu takan gasa karfe ya narke Allah yace to annabi yace juz'un wahidun min 70 juz'an min har jahannam to kaso daya ne cikin zafin wutan jahannama kalu ya rasulallah sahabbai suka ce ya manzon Allah in kanat lakafiya ai ko da wutar duniya za a yi azabar lahira ta isa fakala alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce fa inna ha fuddilat bi tis'atin wa sittina juz'an an fifita ta lahira ta jahannama da kaso 69 dadi akan wannan da kuke amfani da ita kulluhunna mithlu harriha kuma duka guda 69 zafinta kamar wannan din ne haka za a cure zafin waje daya kafin a ma dan wuta azaba da shi to waɗannan abubuwa doktor shi ake kallo e shi ne hankali ba rayuwa yake kallo ba yana kallon me zai je dawo wannan shi ne hankali me zai je ya dawo idan an tura yaro makaranta sai ya yi watsi da makarantar ya tafi filin kwallo abinsa saboda bai san me zai je ya dawo ba sai daga mahaifinsa ya ɗauki bulala yana kai shi makaranta saboda mahaifin ya san me zai je ya dawo uban sai ya kai shi makaranta sai a ce kuɗin makaranta dubu hamsin sai ya ɗauki dubu talatin ya bayar ya ce a yi haƙuri a bi shi dubu ashirin ai ya san kudin makarantarsa ba a makarantar da a biya shi ba akwai lissafin da yake yi zai je ya dawo wannan shine hankali amma idan duk ayoyin qur'ani da masifar kabari ta hana ka baka bar zina ba ai ba hankali barin ka da ai annabi ya faɗi karara mazinata ya gansu a tafiyar da suka yi da mala'ika jibril wata wata tukunya ce babba ake ɗiban mazinata tsirara maza da mata a zuba su an hura wuta a ƙasa ana gasa su yadda ake gasa masa haka da amma mazinaci har ranar tashin alkiyama yanzu wannan ka tare shi akan zinan awa ɗaya awa biyu haka ake karka dinga kallon dubu goma na wani da zaka ce ka kalli masifar dubu goma idan dubu goma za ta sa ka yi awa ashirin da hudu ne a wuta wutan ko na duniya ne ka yadda ka saya a dubu goma abinda ake aunawa kenan duk yadda muke taron nan akwai ran da za a kai ka makabarta a watsi kai kaɗanka da a barka kai kaɗanka da a barka baka da wani masoyi da zai je jikin kabarin ka ya kwanta ya kwana to Allah ya ce mun yi tanadi mun yi tattali mun yi tanadi mun aji lil kafirin ga kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah salasila Allah ya ce mun aje sarƙoƙi wa agalalan da ƙuƙumai wa sa'ira Allah ce da kuma wutan sa'ir Allah ce tana jiran kafirai ba abu mafi muni da bawa zai haɗu da Allah da shi kamar ran da za su haɗu da Allah ya haɗu da Allah yana kafiri Allah ya tsari ba mummunar haɗuwa da bawa ba mummunar haɗuwa da bawa zai yi da Allah kamar yau ya isa gaba ga Allah yana kafiri bai imani ba bai imani ba ta ɓaci ta ɓaci Allah Allah a Qur'ani ya ce kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Allah ya ce kada khasirar ladina kadzabu bi liqa'illah Allah ya ce wallahi sun tafka asara waɗanda suka karyata haduwa da Allah ka ce baka yadda akwai alkiyama ba maganar tashi a gaba ga Allah ƙarya ne kai baka yadda ba ba gaskiya bane za a yi tashin alkiyama kuma mutuwa ta cimma mutum a haka قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الله yace hakika sun tafka asara waɗanda suka ƙaryata haduwa da Allah suka ce ba tashin alkiyama hatta idza ja'atuhum sa'atu bagatatan Allah yace har lokacin da alkiyama za ta zo musu kwatsam kuma sai ga su a gaba ga Allah din qalu ya hasratana za su ce ya hasarar mu ya nadamar mu ala ma farraqna fiha bisa abinda muka yi sakaci da shi a rayuwar mu na duniya ba mu yi imani ba wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah yace za su dauko laifuffukan su Allah yace a gadon bayan su duk laifin da mutum ya tafi da shi filin alkiyama a bayansa zai dauki kayan sa ya je ya aje ba wanda zai diba mishi annabi ya ce idan akuya mutum ya sata akuyar shi zai ɗauke ta ya ajiye ta a filin hisabi idan turakta mutum ya sata annabi ya ce shi zai ɗauki turaktansa li ya hamilu auzarahum kamilatan wa min auzarin labina
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون li ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama Allah ce domin su ɗauki laifuffukan su a gadon bayan su cikakke Allah ce babu tawaya a ciki wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin da kuma su ɗauki laifuffukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba annabi ya ce kar na gamu da ɗayan ku da raƙumar sata tana ihu a bayansa annabi ya ce kar na gamu da wani a cikin ku da saniyar sata ko akuyar sata ko kayan sata tana mishi ihu a filin alkiyama to da Allah ya ce a ƙur'ani wadda ya satan zai ɗauka zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba wa man yagalul ya'ti bima galla yawmal qiyamah قل يأت بما ضل يوم القيامة Allah ya ce duk wanda ya saci kuɗin gwamnati Allah ce zai zo da abin da ya sata ranar kiyama zai zo da shi ko bai zo da shi ba zai zo da shi zai zo da shi duk abin da ka ɗauka a ofis wallahi za ka zo da shi ita kuma amana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce duk wanda ya ci amana na makwabtansa ne ya ci amana na dukiyar aminansa ne ya ci amana na dukiyar al'umma abinda ya ci amanan ya satan za a jefa a jahannama hadisi ne ingantacce Allah sai ya nuna mishi ya ce mishi ka gane wancan menene sai ya ce eh Allah abu kaza da aka ban amana ne a rayuwar duniya na ci amana Allah sai ya ce to je ka dauko musu kayan su sai ya fada wutan ya yi bundun-bundun ya ɗauko abun ya hauro sai ya yi dab da bakin gaba abin sai ya subce sai ya fada Allah sai ce ka koma ka ɗauko don Allah da gaske ne wannan abun zai faru ko bai zai faru ba? zai faru to mai hankali don me kuma zai je saci abin jama'a don me zai saci abin jama'a kadi kasirar labina kazzabu bi liqa'illah Allah yace hakika sun tafka asara waɗanda suka ƙaryata haduwa da Allah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu bagatatan har lokacin da alkiyama za ta zo musu kwatsam qalu ya hasaratana za su ce ya hasarar mu ya nadamar mu ala ma farratna fiha akan abin da muka yi sakaci da shi na imani da riko da addini a rayuwar duniya wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah yace su din za su debo lefuffukan su a gadon bayan su Allah yace ala ku saurara ku ji sa'a ma yazirun Allah yace abinda za su za su dauka abinda suka aikata na laifuffuka wanda za su yi dakon sa Allah yace ya munana mafi munin tashi da bawa zai ranar alkiyama shine ya tashi yana cikin kafirci Allah ya tsare mu innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana bi ma'ana la yakhafuna liqa'ana Allah ce waɗanda ba su fatar gamuwa da mu lahira ba ta dame su ba haduwa da mu bai dame su ba alkhairin da ake samu a gunmu bai dame su ba azabar da za a yi ga wanda ya kafirce Allah ya ce ba su fatansa bai dame su ba waradu bil hayatid duniya suka gamsu da rayuwar duniya watsu ma'annu biha suka natsu da rayuwar duniya wallazina hum an ayatina gafilun Allah ce waɗannan su ne rafkanannu game da ayoyinmu su duniya ta musu ta musu ta musu ta musu to mafi munin tashi a filin alkiyama tashin da kafiri zai yi a gaba ga Allah kafirci imma kafirci na ƙin imani da ranar alkiyama imma kafircin da mutum ya yi ridda bayan ya yi imani ba bai yadda da ranar alkiyama ba ne amma ya cakuɗa da ayyukan kafirci wadda har ya kai shi zuwa ga kafirci shi ma zai yi mummunan tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama waɗansu abin da ya kai su zuwa ga kafirci tsafi-tsafi ga sunan kungiyoyi birjik a jami'o'i da kwalejoji kungiyoyin harkar tsafe-tsafe wani kasuwancinsa bai yarda ya nemi halalinsa kai tsaye ba sai an hada da tsafe-tsafe galibi in kaji mutum na cewa galibi in kaji mutum na cewa zan je in nemi taimako galibi tsafe-tsafe da ai da wani bayi kasuwanci kasuwa wannan sai ya hada da harkan tsafe-tsafe aikin ofis wani baya yin sa haka sai ya hada da harkan tsafe-tsafe wani sana'arsa sai ya hada da harkan tsafe-tsafe wata matar ba ta zama a gidan mijinta sai ta hada da harkan tsafe-tsafe wadda ya isa gaban Allah a cikin harkar tsafi ya shiga uku duniya ta kasa abin da ke cikinta ya kasa ka yi tsafi don ka same shi abun ya kasa tsimar abun bai kai ka yi tsafi don ka same shi ba amfaninsa ya kasa amma Allah tarayya yana daga cikin abin da yahudu suka gina rami wa bayin Allah domin dora su akai su rubta su a ciki shine harkan tsafe-tsafe Allah ya ba su littafi annabawansu sun karantas da su turba na shirya suka ɗauki littafin Allah suka jefar walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به ولبئس أنفسهم ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lokacin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata duk abin da ke tare da su bai karyata attaura ba bai karyata annabi Musa alaihi salatu wassalam ba bai karyata shari'ar da Allah ya saukar gare su ba ya ma tabbatar da su Allah yace nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai wani yanki cikin ahlul kitabi yahudu sai suka dauki littafin Allah sai suka yi jifa da shi a can bayan su ba su jefa shi ta gaba ba ma don kar su sake ganin shi na baza farikun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai suka dauki littafin Allah suka yi jifa da shi a can bayan su don kar ma su sake ganin shi ka annahum la ya'lamun Allah yace kai ka ce ba su san littafin Allah bane kamar wani ne ya tambayi Allah yace Allah to da suka jefar da littafin Allah suka yi watsi da addinin Allah me suka runguma Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman sai suka koma bibiya da aiki da abin da shaidanu suke karantawa game da mulkin Annabi Suleiman dama shaidanu sun shirya karance karancen su na kafirci sun ce Annabi Suleiman ai bai mulki mutane ba sai da ya hada da tsafi bai mulki aljanu ba sai da ya hada da tsafi bai mulki tsuntsaye ba sai da ya hada da tsafi gwamnatin ba ta yi karfi ba sai da aka hada da tsafi da yawa kake ganin masu mulkinmu wani yana ganin kamar in ba a hada da irin waɗannan kulumbotan ba ba da a ci mulki ba daga ran da mutum ya fito zai tsaya takara to an fara mishi lancin boka yake kuma za a mishi barazana a ce bayan laɓoi wannan abin fahim ba a hada da su ba ba da a ci ba wallahi tallahi karya ne duk wanda ya ce maka akwai wani malamin da in bai maka aiki ba ba da ka ci zaɓe ba na rantse da Allah ƙarya ne idan kuma malamin ya iya aikin da za a ci zaɓe yalla ƙwai ba wa kai zai yi wa aikin ba waɗansa zai yi wa aikin ya ci zaɓe ƙarya ne suka ce annabi Sulaiman bai samu fawa da yake da shi na mulki ba har sai da ya yi aiki da tsafe-tsafe to yahudu sai suka dawo kan waɗannan littattafan sai suka ci gaba da karantar da mutane in kana so ka zama gwagwa a a jami'a to ka shiga ƙungiya kaza in kana so ka zama gwamna a waje kaza ka shiga ƙungiya kaza ɗaiɗaikun 'yan siyasan nan sai wadda Allah ya ji kansu su ne suke iya siyasa ba harkar bokaye da masu tsafe-tsafe haka za a dinga gaya wa ɗan siyasa a ce mishi wai wai wai fa sai an yi aiki ba wani aiki wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman suka yi ta bibiyan abinda shaydanu ke karantaswa game da mulkin Annabi Sulaiman cewa Annabi Sulaiman ai bai mulki mutane da aljanu ba gwamnatinsa bata yi karfin da ta yi ba har sai da ya bi waɗannan tsafe-tsafe Allah sai ya ce wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba ƙarya ne bai yi tsafi ba bai yi aiki da tsafi ba domin tsafi kafirci ne inda ya yi tsafi kuma da ya kafirta Allah ce wa ma kafara Suleiman ƙarya ne Suleiman bai kafirta ba bai yi tsafi ba bai yi harkar tsafi ba walakin na shayatina kafaru Allah ce shaidanu su ne suka kafirta me yasa Allah ya ce yu'allimuna nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri to wani ba ya zama kafiri ba ne saboda bai yadda da ranar alkiyama ba saboda bai yadda da annabi muhammad ba saboda bai yadda da alkur'ani ba saboda ya bar sallah a'a duka yana yi amma ya shiga harkan tsafe-tsafe to karshe kuma a haka zai mutu kafiri ai a ƙarshen ayan allah ya ce walaƙadi alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce sun sani hands down sun sani lamanin tarahu duk wanda ya ɗauki harkar tsafi malahu fil akhirati min kalak alahira ba shi da rabo duk wanda ya ɗauki harkar tsafi Allah ya ce alahira ba shi da rabo kasuwa ce wani ya saya ya sayar ya saya ya sayar ya yarda da kasuwarsa ta haɓaka ya rasa lahirarsa ya yarda ya samu matsayin da yake so ya samu a ofis ya rasa lahira ko dai tsafi ko kuma ofis ko tsafi ko lahira in kana son lahira yalla bai ba ruwanka da tsafi in ka zaɓi tsafi a ƙur'ani Allah ya ce ba lahira walaƙadi alimu lamarin shtarahu Allah ya ce sun sani na sanar da su duk wanda ya zaɓi hanyar tsafi duk matar da ta ɗauki hanyar tsafi hanyar sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce ba shi da rabo a lahira Allah sai ya ce wala bi'sa ma sharau bihi anfusuhum Allah ya ce ya munana abinda suka ba da kansu mashi suka rasa lahira Allah ya ce yayi muni wala bi'sa ma sharau bihi anfusuhum Allah ya ce tir da wannan abun da ka sai da kanka ka sai da kiyamarka a kan shi ofis ofis ka rasa lahira saboda wani matsayi kasuwarka ta haɓaka ka rasa lahira to tsari Allah ya baya walaƙad alimu laman sharahu in ka zaɓi ofis ka zaɓi tsafi Allah ya ce ba lahira wadda kaga ya zaɓi tsafi ya ce ma Allah na haƙura da lahira ne ga harkar sihiri ga harkar kasuwa wadda ya shiga harkar sihiri kamar ya ce ma Allah ne na haƙura da lahira ga gidan miji ga mai gidanki ga kuma sihiri wacce ta tafi wajen boka aka yi wani sihiri wa mijinta ko a gidan mijinta to kamar ta ce ma Allah ne na yarda da wannan gidan nan zan zauna Allah na haƙura da lahirar walaƙad alim lamani sharafu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi isa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun Allah yace ya munana tir da abinda suka ba da kansu suka sadaukar da kansu mashi harkar kasuwa harkar office harkar sana'a zaman gidan miji a ce akan wannan ka haƙura da kiyama kin haƙura da kiyama kin yarda ki je gaban Allah baki da rabo Allah yace wannan cinikin tayi mun wannan bakar ciniki ne to mutum na iya tashi a gaban Allah ranar alkiyama a matsayin kafiri kafirin da ya kafirce ma Allah zai iya tashi a matsayin kafiri kafirin da shiga harkar kafirci yayi da tsafe-tsafe har ya zama kafiri kuma ya mutu a kai to babu sassauci a ranar alkiyama Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa suna masu imani da Allah amma kuma suna shirka da Allah da yawansu ba da su yi imani da Allah ba face suna shirka da Allah to Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah mun yi musu tattali mun yi musu tanadi na wannan ukuba Allah ya ce akwai sarka akwai kukumai da za a ɗaure su da shi Allah ya ce kuma akwai wuta Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce an gama bayani akan imma kafura domin inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to in mutum ya kafirce ya butulce to Allah ya ce ga yadda zan yi da shi shine to yanzu kuma imma shakiran wanda yayi godiya shi ma Allah ya ce ga yadda zamu saka mishi innal abarara Allah ya ce lallai masu da'a ma Allah Allah ya samu a cikin su yashrabuna min ka'sin za su sha wata giya a cikin gidan aljanna in an ce alka'as ka'asu kamrin kofi wadda aka cika shi da giyar gidan aljanna malan aljanna malan aljanna aljanna ka je kana taɓa ta lokacinka ƙa'idar da Allah ya ajiye man sagir a duniya Allah bai sa hutu ba shi yasa kuka wannan kuka daga gani kuka dan gana kuka ka ce rufe baki kai ma gobe da kai akwai shekarun da aka sami mutum yi wajen yare na kuka watakila a satin da zaka mutu ma zaka yi kuka saboda duniya haka take da wannan tsari hutu idan mutum ya mutu akan imani da aikin kirki to ya huta فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم Allah ya ce amma in kana minal muqarrabin mamaci in ya zam daga cikin makusanta yayi aiki akan imani yayi ayyuka na kware yayi tsayuwan daka wajen bin Allah da neman kusanci a wajen Allah Allah ya ce farauhun Allah ya ce yana cikawa to ya shiga hutu waraihanun ya shiga jin daɗi wa jannatu na'im Allah ya ce ya samu aljanna to a can ake samun hutu amma anan wanwan ne in aqta'aka hadha nahashaka hadha in aqta'aka hadha nahashaka hadha eh a settling ba su gina a ba ka je ka yi hira da dattawa masu shekara saba'in tamanin ka ji a cikin su wai setil a haɓa wala setilin ai ba setilin yawa ka yi amfani da damarka ka yi amfani da damarka domin ka samu ka dace to daga lokacin da ka mutu akan imani to ka rabauta idan ka bata lokacinka akan mummunan aiki to shikenan kuma rayuwa ta tabarbare wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa sai aka wuce da wata gawa faqala alaihi salatu wassalam mustarihun aw mustarafun minhu annabi yace wannan gawan ko dai ya huta ko dai an huta da shi duk gawar da ka gani a duniya kun je mata sallah ɗayan biyu ko ya huta ko an huta da shi kalu sabai suka ce mal mustari wal mustarafun minhu suka ce ya manzon Allah menene wane ne wadda ya huta da wadda aka huta da shi annabi ya ce abdul mu'min mustari min nasabi duniya wa azaha ila rahmatillah annabi ya ce duk wani bawa mu'mini ran da ya cika annabi ya ce to ya huta da masifar duniya ya huta da bala'in duniya ila rahmatillahi zuwa ga rahamar Allah al'abdul mumin mustarihun min nasabin duniya wa azaha ila rahmatillah duk wani bawa mu'mini ran da ya mutu annabi ya ce to ya huta masifar duniya cutarwan duniya koke-koken daga ran da ya mutu to maganan an yi kidnapping kuma shi ya kare mishi maganan ba a yi albashi ba ya wuce mustarihun annabi ya ce ya koma zuwa ga rahamar Allah wahalhalu da kuncin duniya sun kare wal abdul fajir annabi ya ce amma bawa fajiri in ya mutu yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wash shajaru wad dawab annabi yace na farko dai bayin Allah sun huta dama dan fashi da makami ne to ya mutu annabi ya ce mutane sun huta wani boka ne dama shi ke haɗa rigingimun auratayya rigingimu da fitintinu a tsakanin al'umma ya mutu annabi ya ce bayi sun huta dama wani mazinaci ne wani mai mummunan aiki ne yastarihu minhu al-ibad ran da ya mutu bayin Allah sun huta annabi ya ce wal bilad garin da yake ciki annabi ya ce garin ma ya huta akwai wadda in ya mutu a Najeriya Najeriya ma sai ta yi godiya ma Allah akwai wadda in ya mutu a jaha jahar sai ta yi godiya ma Allah akwai wadda in ya mutu a anguwa anguwan sai ya yi godiya ma Allah akwai wadda in ya mutu a gida gidan sai ya yi godiya ma Allah annabi ya ce yastarihu minhul ibadu wal bilad kasar za ta yi godiya ma Allah yau masharranci wani ya tafi jahar za ta yi godiya ma Allah yau masharranci wani ya tafi garin zai yi godiya ma Allah yau masharranci wani ya tafi annabi ya ce wa shajaru itatuwa inda zai je gona akwai itatuwa da ganye da yake wucewa ran da ya mutu annabi ya ce ganyayyakin da itatuwan za su yi godiya ma Allah don daga yau sun daina ganin wannan matsayacin hadisi ne ingantacce yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wal shajar annabi yace har bishiya in a anguwa yake bishiyar wucewa kawai yake ran da ya mutu za ta yi godiya ma Allah don daga yau ba za ta sake ganin shi waddawab annabi ya ce haka dabbobi idan akwai tumakin da yake wuce su ko kajin da yake wuce su kajin za su yi godiya ma Allah yau sun rabu da ganin wani idan doki zai shiga idan mota za ta shi idan doki zai shiga raƙumi zai shiga mota za ta shiga ko ba za ta shiga ba za ta shiga annabi ya ce hatta dabbobi hatta dabbobi sun huta da shi in motarsa ce ran da ya mutu motar za ta yi godiya ma Allah ta huta ko kun ɗauka motar ba ta tasbihi ma Allah tana yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani abu kome face na tasbihi haɗe da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ran da fir'auna ya mutu hamana ya mutu mukarrabansa suka mutu duka sun shiga ruwa sun nitse Allah ya ce fa ma bakat alaihimus sama'u wal ardu Allah ya ce fa ma bakat alaihimus sama'u wal ardu sammai bata yi kukan mutuwan fir'auna ba kasai bata yi kukan mutuwan fir'auna ba misira bata yi kuka saboda fir'auna ya mutu ba suna kuka ko ba su kuka suna kuka inda kake zama ka yi karatun nan ran da ka mutu idan Allah ya sa kai mutumin arziki ne inda kake zaman ya dinga cin kuka ke ka manta kututturen da annabi ke dafa shi hudu ba tun ran da aka buga ma annabi mimbari ya bar dafa shi na hudu ba haka sahabbai suka ce mukan ji nishinsa irin na kuka da yake sai da annabi ya je ya dafa shi ya bashi jama'a mun fahimta suna kuka akwai bawan da in ya mutu rigarsa za ta yi kuka akwai wadda in ya mutu takalminsa zai yi murna don yana sa takalmin dama gidan mata zai tafi yana sa takalmin wajen caca zai tafi yana sa takalmin wajen shaye-shaye zai tafi toron da ya mutu takalmi ya huta ko bai huta ba ya huta ya huta to akwai wadda kuma in ya sa takalmin masallaci ne kawai in ya sa rigar masallaci ne rigunan suna rige-rige a sa su don aje a bauta ma Allah da su annabi ya ce yastarihu minhul ibadu bayi za su huta da shi in ya mutu wal bilad garuruwa za su za su huta da shi in ya mutu wa shajar itatuwa za su huta da shi in ya mutu wa dawab annabi yace dabbobi ko da na hawansa ne za su huta da shi in ya mutu rayuwa ta yi kyau wanda ya haka karshe bai yi kyau ba Allah ya ce innal abarara amma waɗanda suke masu ɗa'a ma Allah ya shirabuna min kasin suna sha daga kofi da take cike da giya irin giyan aljanna eh za mu zo gaba mu karanta a cikin suratul insan yadda ake sarrafa giyar da kayan shaye-shaye a gidan aljanna eh wa'inda suka yi da'a ma Allah shi yasa ustaz kai hakuri idan kaga wani yana chatin da wata yar iska kai hakuri akwai kai inda zaka je kai shagalinka in eh, in ka biye ma wannan wannan din sai ya bata maka wancan a qur'ani Allah ya ce aljanna shagali ake yi Allah ya ce inna ashabal jannati liyawma Allah zai ce yan aljanna a yau din nan fi shugulin Allah ya ce za su sha shagali fakihun a cikin annashuwa to karka yadda wata haka haka ta bata maka wancan wa idan ka gane yarinya yar iska ce ta yi hanyar ta kai hanyar idan kin gane wani dan iska ne ya yi hanyar su ki hanyar ki kare je ya bata miki lahirar ki innal abarara yashrabuna min ka'sin suna sha daga cikakkun kofuna na giya a gidan aljanna kana mizajuha kafura wanda aka dan garwaya shi da kafur saboda kanshin sa da sanyin sa ainan Allah yace wani marmaro ne yashrabu biha ibadullah wanda bayin Allah ke sha a cikin gidan aljanna yufajjirunaha tafjira ya tasarrafu na fiha haisu sha'u wa aina sha'u kasan a duniya idan za a yi shaye-shayen kowa sai an kai mishi inda yake to na gidan aljanna shi shaye-shayen ne zai biyo ka idan kuka zo kuka zauna anan kawai sai ku bugu mu zo mu karanta gashi nan a suratul ahqaf kogi kogi kogi ne an ruwa ne an madara ne yake gudana zuma ce nan take gudana nan giya ce ta aljanna take gudana Allah ya to suna sarrafa shi shine yufajjirunaha tafjira suna sarrafa shi yadda suke so suna sarrafa shi yadda suke so to kaga in ma shakiran wa in ma kafura idan mutum yayi da'a ma Allah to ga sakamakonsa idan ya fajirce ma Allah ga sakamakonsa ƙur'ani dalla-dalla eh ƙur'ani komai Allah yakan yi bayaninsa dalla-dalla yadda bayi za su fahimta ainan Allah ya ce wani ruwa ne wani marmaro ne ya shirabu biha ibadullah wadda bayin Allah ke sha yi fajiruna ha tafjira suna sarrafa shi yadda suke so a gidan aljanna Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya riskar da mu da wannan kayan shaye-shayen a gidan aljanna shi kenan zai zo ya wuce mun yi wani darasi can wani wani lokaci baya hiran yan aljanna yadda muke zama muke karatun nan haka da a zo a yi hira cewa ne ka tuna lokacin da muka tafi wa'azi waje kaza aka yi kaza aka yi kaza aka kawo mana wani dambu kaza kaza kaza kaza haka ne kowa zai gane dan uwansa za a yi hira insha Allah kuma da mu yi wannan hirar sai mu kwana ana sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk